بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ine mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kada tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke a wannan unguwa ta ibrahim bako a wannan a nan cikin garin bauchi a yau muna goma ga watan zulqa'da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 445 wanda ya daidai da 18 ga watan 5 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafa a sheikh al-imam al-mujaddid a sheikh muhammad ibn abdul wahab allah ta'ala ya yi mishi rahama a darasinmu na satin da ya wuce mun yi mukaddima da gabatarwa na wannan littafi da bayani akan abin da ya shafi muhimmancin tauhidi da kuma bayanin cewa shine dalilin da yasa Allah ya halice mu baki ɗaya don mu kaɗaita shi da bauta so yau insha Allah ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin wannan littafi na kitabu tauhid muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya sanya albarka cikin abin da za mu karanta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu akan tabbatar da tauhidi a cikin zukatanmu ya tsare mu daga dukkanin shirka ya mana albarka baki daya malam ya ce bismillahir rahmanir rahim farawa da sunan allah da yin bismillah a dukkanin abin da mutum zai aikata abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci kuma yake tabbaci a sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman a irin wannan bigire annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai yi rubutu zai rubuta wasiƙa yana farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka ji a tarihi a lokacin da aka yi sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi cewa a rubuta sulhun da aka rubuta sai ce bismillahir rahmanir rahim har kafirai suka ce a'a ba su yadda a ce bismillahir rahmanir rahim ba sai dai a ce bismikallahumma sai a ce da sunanka ya Allah amma ba za a ce bismillahir rahmanir rahim ba Allah ya saukar da aya ya ce qul Allah aw ud'ur rahman ayyan ma tad'u falahul asmaul husna in kun ga dama ku ce Allah in kun ga dama ku ce ar-rahman duk da sunan Allah ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai na fadawa da bismillah da fadawa da sunan Allah kalmar bismillah abin da take kunsa shine duk abin da za ka yi kana farawa ne da neman albarkan Allah kana farawa ne da sunan Allah idan aka ce bismillahir rahmanir rahim kusan ka iya cewa kalma ce wacce take bukatar akwai abin da aka share in ka ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai za a yi mai to kenan yana da alaka da me za ka yi kenan karatu ne kana nufin zan yi karatu da sunan Allah mai rahama mai jin kai abinci zan ci zan fara da sunan Allah zan sa tufafi ne zan sa tufafi da sunan Allah zan cire ne zan cire da sunan Allah zan zauna eh to zan zauna da sunan Allah zan tashi zan tashi da sunan Allah to bismillah kalmar Allah wannan sunan Allah ne wanda duk duniya tun daga farko har ƙarshe ba a taɓa samun wanda ya bugi kirji ya ce ya yi musharaka da Allah a wannan sunan ba shi yasa za mu ga a kowane yare sunan komai yana canjawa yanzu a larabci in ka ɗauki wannan sai a ce maka kitab da hausa sai a ce maka littafi da turanci a ce maka book kowane yare haka abinda za su faɗa maka daban amma kalmar sunan allah allah balarabe zai ce allah bahaushe ya ce allah bature ya ce allah bayarbe ya ce allah kowa zai ce allah saboda suna ne guda ɗaya shi yasa allah ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiya Allah ya ce Allah shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu ka bauta masa ka kuma doge ka jure ka yi haƙuri akan bautan Allah sai Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wani takwaran Allah ka san wanda ya taba fitowa ya ce shi takwaran Allah ne Allah Ar-Rahman da Ar-Rahim anan ne malamai suka tattauna akan menene ma'anan Ar-Rahman menene ma'anar ar-rahim wasu sai suka ce ar-rahman ita ce siffantar Allah da rahama ɗin kasantuwar shi Allah mai rahama ne wasu suka ce ar-rahim kuma shine wanzar da rahaman zuwa ga bayi saboda ka a in mun lura za mu ga abubuwa ne guda biyu daban siffantuwar Allah ɗin cewa shi mai rahama ne wannan daban sannan wanzar da rahamar zuwa ga bayi wannan ma kuma daban kamar misali ne ana iya samun mutum kuna tare da shi yana son ka yana kaunar ka amma bai iya zama da kai ba saboda haka wannan son kan da yake yana son ya zauna tare da kai yana maka fatan alheri amma bai iya zama da kai ba bai fahimci waye kai ba bai fahimci ina ne kake son dariya ina ne baka so ba ina ne kake son magana ina ne baka so ba to wannan soyayyar da yake maka bai iya wanzar da ita zuwa gare ka ba walillahi matsalul a'la amma Allah mai rahama ya siffantu da siffar rahama ya kuma san yanayin bayansa saboda haka kowa Allah yana sada shi da rahamansa gwargwadon yanayinsa kowa Allah yana sada shi da rahamansa gwargwadon yanayin shi wani Allah ya san maslahar rayuwarsa ita ce ya bashi kuɗi wani Allah ya san maslahar rayuwarsa ita ce ya bashi a talaka saboda haka duka rahamar Allah ce ya saukar da ruwan sama rahamar Allah ce yana duba maslahan bayinsa ya saukar da kaza yana duba maslahan bayinsa da haka Allah ya siffantu da rahama siffanta rahama sannan kuma ya siffantu da siffa ta wanzar da rahaman zuwa ga bayinsa wasu kuma suka ce a'a kalmar ar-rahman abinda take nufi shine rahamar Allah ash-shamila li jami'i ibadihi rahamar Allah wacce ta game dukkan bayansa kalmar ar-rahim abinda take nufi ita ce keɓantacciyar rahamar Allah da zai ma bayansa muminai a duniya da kuma lahira idan Allah ya saukar da ruwa ai wannan rahamar Allah ce da ta shafi kowa da mumini da kafiri duka kowa zai sha ruwa numfashi iska da ake shaka wannan duk rahamar Allah ce ta kuma shafi kowa kowa zai shaka saboda haka kenan kaga ashe ar-rahman suka ce yana nufin siffantuwar yana nufin wato rahamar da Allah yake ma bayinsa ga mammiya gaba daya ar-rahim yana nufin rahamar Allah ga bayinsa mu'minai baki daya shi yasa yace huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri wa kana bil mu'minina rahima kaga bai ce wa kana bil mu'minina rahmana ba sai ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai jin kai ga dukkanin mu'minai shi yasa zaka ga ko a fassarar da ake a islamiyu a ce bismillah yana fara karatu da sunan Allah ya ce ar-rahman mai kyauta a duniya ar-rahim majikan mu'minai a lahira kaga kenan an dauki wannan fassarar cewa ar-rahman siffa ce ta Allah da ta shafi rahamarsa da yake mabayinsa duka ar-rahim siffa ce ta Allah da ta shafi rahamarsa da yake mabayinsa muminai domin rahamar Allah iri biyu ce to wasu malamai sai suka ce a'a ai Allah ya faɗi a cikin alkur'ani yace inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim kaga sai ce bin nas bai ce bil mu'minina ba ana Allah ga dukkan bayi game da mutane gaba daya Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne la ra'ufur rahim saboda karamar Allah iri biyu ce yasa Allah lokacin da annabi Musa yayi addu'a yace waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudina ilayk qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay fasa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun kaga annabi Musa ya addu'a yace Allah ka rubuta mana mai kyau a nan duniya da kuma lahira mun tuba mun koma zuwa gare ka Allah yace azabata ina sadar da ita ga wanda na ga dama amma rahamata ta yalwaci dukkan komai kaga rahamata farko kenan sai ce sannan kuma zan rubuta rahamata ga waɗanda suke tsoron Allah suke ba da zakka kuma suke yin imani da ayoyinmu to wannan keɓantacciyar rahama kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci rahama kashi kashi kashi guda ɗari sai ya saukar da guda ɗaya a nan duniya ya ce a wannan guda ɗayan a nan ne ake samun uwa take tausayin ɗanta uba ke tausayin ɗansa har manzan Allah ya ce har akan samu dabba na daji ko wata dabba mai dafi mai harbi tsakaninka da wata dabban da ba ita ba ko wani mutum in ta gan shi shine ka harbe shi tsakaninka da damisa in ya ganka shine cinye ka tsakaninka da kunama in ta ganka shine ta harbe ka amma aka samu wa'annan dabbobin duk da taurin zuciyarsu amma suna tausayin 'ya'yansu wannan duk a cikin rahama guda ɗaya ne sauran guda 99 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya rike shi a wajensa sai an je lahira zai raba tsakanin bayinsa mu'minai Allah ya samu cikin masu cin gajiyar wannan rahama saboda haka wannan takaice shine ma'anan bismillahir rahmanir rahim ba tafsiri muke balle mu ƙara faɗaɗa bayani akai abin da yake so nuna mana shine duka waɗannan sunaye ne daga cikin sunayen Allah kamar yadda Allah ya tabbatar mana da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a sunnan sa shine duk abin da zai fara yana farawa da bismillah har aka rawaito a wata riwaya na hadisi wanda al-khatib al-baghdadi ya kawo a cikin al-jami li akhlaqir ra'i li akhlaqir rawi wa adabis sami yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar duk wani al'amari mai daraja wanda ba a fara da bismillah ba to al'amarin ya zama abtar shine naqisul baraka zai samu mai tauyayyen albarka albarkansa zai tawaya wannan hadisin Allahu alam bi sihhatihi amma zamu ga cewa ma'anarsa ma'ana ce mai kyau duk abin da ba a fara da bismillah ba to mai yiwuwar albarkarsa ta zama tauyayyar albarka saboda ba a fara da sunan Allah da yake sa albarka ba to wannan yana daga cikin sunnonin hatta annabawan Allah in za su rubuta wasiƙa suna farawa ne da bismillah mu dubi annabi Suleiman alaihi salam lokacin da ya rubuta wasiƙa zuwa ga Bilqis lokacin da ta dauko wasiƙar alati ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim lokacin da alhuda huda yayi aiki da abun da annabi Suleiman ya ce da shi izhab bi kitabi hada fa alqih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur ma za yarji'un annabi sulaiman ya ce ga wannan wasikar in ka isa gabansu ka jefa musu wannan wasikar sai ka koma baya ka tsaya kana kallon me za su aikata tana zuwa qalati ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim tana dauka sai ta ce ya ku jama'a ta ta tara manya manyan gwamnatinta ta ce gashi nan an wurgo min wani littafi wani sako mai karanci innahu min sulaimana wannan sakon daga annabi sulaiman ne abinda ke ciki kuma abinda ke ciki shine wa innahu bismillahir rahmanir rahim abinda yake cikin wannan sakon shine ya fara da bismillahir rahmanir rahim sai ce Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin annabi suleiman yace kar ku mun girman kai kar ku yi mun fariya maza ku zo ku musulunta kaga bai fara da cewa ku zo ku musulunta ba sai ya fara da me bismillahir rahmanir rahim da aka wannan kalma ce mai albarka kwarai da gaske bakunan musu saba da faɗin bismillah a dukkanin abin da za mu aikata wannan abu ne wanda yake da matukar muhimmanci kwarai da gaske to abin da za mu yi jawabi za a yi za a fara rubuta wasiƙa ne za a fara karatun alkur'ani ne za a fara neman duk abin da za a nemi samu na albarka to a fara da me da bismillahir rahmanir rahim malam sai ce kitabut tauhid kitabut tauhid wannan littafin zai yi bayani akan tauhidi kitab zai zama mudafun kenan at tauhidi mudafun ilayhi da aka kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ban halicci aljan da mutum ba sai don su bauta mai kaga abinda malam ya fara da shi kenan don a nuna maka cewa ashe tauhidi shine abu mafi muhimmanci a rayuwarka duk wani abin da ka yi in ba tauhidi ba ka yi shiri bar kafa ne duk abin da ka yi sallarka in ba tauhidi aikin banza ne azuminka in ba tauhidi aikin banza ne iyamun lailinka da aikin hajjinka da sadakarka da kome ka yi in dai babu tauhidi to aikin banza ne ya ka tashi ne a amilatun nasiba tasla narar hamiya za ka tashi ne aikin banza da aka wannan ayar Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci mutum da aljan ba sai don su bauta mu dalilin da yasa Allah ya yi mu a matsayin mu na mutane yayi aljanu a matsayin su na aljanu dalili shine don mu kadaita shi da bauta aljani ya bauta mu Allah shi kadai mutum ya bauta mu Allah shi kadai mutum bai bautar aljani aljani bai bautar mutum mutum bai bautar aljani aljani bai bautar mutum ba a bauta ma aljani ba a bauta ma mutum ba a bauta ma mala'ika ba a bauta ma kowa haƙƙin bauta haƙƙi ne na Allah shi kaɗai duk wanda aka ɗauki haƙƙin bauta aka bashi mutum ne aljani ne mala'ika ne manzo ne annabi ne waliyi ne malami ne ko shehi ne wannan an yi zalunci an ɗauki haƙƙin da ba nashi ba an danka masa an ɗauki haƙƙin da ba nashi ba an bashi saboda haka duk wani abin da aka ce wannan sunan shi bauta to haƙƙin Allah ne shi kaɗai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayi tarayya da Allah a haƙƙin bauta annabi bayi tarayya da Allah a haƙƙin bauta haƙƙin annabi shine a yi imani da shi a ƙaunace shi a girmama shi a yi mishi biyayya a bi sunnoninsa a ƙaunaci iyalinsa a ƙaunaci sahabbansa a dage kowa ya ja daga don ba mu annabi kariya daga dukkanin wanda zai kawo masa farmaki wannan wajibi ne Allah cewa yi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira Allah ya ce ma annabi lallai mun aiko ka ka zama mai shaida akan mutane ka zama mai albishir ga wanda suka yi suka bi Allah cewa akwai aljanna ka zama mai gargadi ga wanda suka kafirce ma Allah cewa akwai wuta sai ce litu'minu billahi wa rasulihi na aiko muku wannan manzon ne don ku bau don ku yi imani da Allah da manzonsa sai ce wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila don ku taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku girmama shi ku mutunta shi sannan ku tsarkake Allah safiya da maraice wannan shine dalilin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi a girmama shi a mutunta shi a taimaki sunnansa a taimaki addinin da yazo da shi a taya shi yadawa man ballighu anni walau aya nadara Allahu mura'an sami'a maqalati fa wa'aha fa ballaghaha kama sami'aha daka in ka ji sakon annabi ka isar ka taimaki sunansa ka karfafi mutane akan sunan shi kai kira zuwa ga sunan shi gwargwadon abin da zaka iya da ilimi da kuɗi da ƙarfi da mulki da duk abin da zaka iya ka girmama shi in an ambaci sunansa ka ji sonsa yana ratsa zuciyarka ka ji kana son shi sama da yadda kake son kowa sama da yadda kake son komai ka fifita soyayyarsa akan soyayyar kowa ka fifita son shi akan son zuciyanka ka fifita son shi akan son duk wani wanda kake so ka fifita maganarsa akan maganar malaminka akan maganar kungiyarka akan maganar mazhabarka akan maganar shehinka akan maganar dariƙarka akan maganar waliyinka ka fifita maganar annabi akan kowa ka tabbatar cewa annabi yana sama da kowa wannan shine haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma haƙƙin bauta fa haƙƙin Allah ne shi kadai Allah ya ce ma annabi ka ce da su kul innama ana munzir Allah ya ce ka ce da su ni iyaka mai wa'azi ne amma haƙƙin bauta fa wa ma min ilahin illallahu alwahidul qahhar ba wanda ya cancanci abauta masa in ba Allah madakaici makadaici ba shi kadai shi ya cancanta abauta masa da haka Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ya ce ba in bukatan wani arziki daga wajensu ban kuma ce su ciyar da ni ba Allah bai ce ka bashi ko sisi ba ba ma yi bukata wa huwa yut'im wala yut'am Allah shi ke ciyarwa amma ba a ciyar da shi bayi bukatan abinci bayi bukatan abin sha bayi bukatan sutura bayi bukatan wajen zama bayi bukatar iyali bayi bukatar da bayi bukatar komai amma kowa da komai yana da bukata zuwa gare shi yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an duk wanda ke sama da ƙasa yana roƙon Allah kullun Allah yana cikin sha'anin bayinsa kullun Allah yana cikin sha'anin bayinsa yau wani jarinsa ya karye Allah ya ɗaura shi yau wani bayi da lafiya Allah ya bashi lafiya yau wani yana cikin matsala Allah ya bashi ya warware masa yau wani bai yi aure ba Allah ya sai ya kaddara mishi ya aure yau yau wani yana cikin damuwa an bashi kaza yau wani yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an a kowane yanayi kowane sakan na rayuwa daidai lokacin wani ya ɗaga hannu ya ce Allah ka bani kaza wancan ya ce Allah ka ban kaza wancan ya ce Allah ka ban kaza wancan ya ce Allah ya ka ban kaza yawan sauti masu kiran ya rabbi ya rabbi ba sa rikita Allah ba sa rikita Allah Allah ya faɗa hadisul qudus yace ya ku bayina inda na farkon ku da na ƙarshen ku mutanen ku da aljanun ku za su haɗu a farfajiya ɗaya a haɗu mutane tun daga annabi adam har zuwa mutum na ƙarshe da za a haifa tun daga aljanin farko har zuwa aljani na ƙarshe da za a haifa a haɗu a wata farfajiya guda ɗaya duk mutane da aljanin nan a ɗaga hannu kowa ya ce Allah ka bani kaza ka bani kaza kowa ya tattaro duk iya buƙatar da zai iya tunawa Allah ya ce in na biya ma kowa buƙatarsa babu abin da zai ragu a cikin abin da na mallaka sai kamar in an sa allura a cikin ruwa in an cire me rage na ruwa bai rage komai ba iya abin da zai ragu kenan wani aiki sai Allah kenan wannan aikin ai sai Allah Allah shi kadai ya sai wannan bugun kirjin yanzu iya mu da muke zaune a masallacin nan wani dan kasuwa ne ko dan siyasa ne yayi sai ce a toshe kofar masallacin nan kowa ya faɗi damuwansa za a bayar waye isa ba wanda ya isa wani kadai bukatansa sai ya zaftare rabi da kwatan arzikinsa to kaga in yana da miliyan 500 ya dauki miliyan 100 ya ba mu wannan saura miliyan 400 wannan ya tambayi miliyan kaza wannan amma kaga na Allah kuma ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq abinda ke wajen ku yana karewa amma na wajen Allah fa wanzazze ne tabbatacce ne bai karewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah yana kunya Allah mai karimci ne mai kunya ne yana kunyan a ce bawansa mumini ya ɗaga hannunsa haka ya ce Allah bani kuma ya mai da hannun ba tare da Allah ya amsa masa ba annabi ya ce Allah shi ne mai ciyarwa dare da wuni annabi ya ce ku bani labari abinda Allah ya ta ciyarwa tun daga farkon duniya tun daga sanda ya halicci sama da ƙasa har zuwa yanzu abin da ke hannun Allah bai ragu ba ba fa bai kare ba ba abin da ya ragu a cikin abin da ke wajen Allah ba bai ragu ba ba bai kare ba bai ragu ba bai ragu ba tun daga farkon duniya zuwa yanzu kwayen shinkafa guda nawa aka cinye ma Allah kwayen masara wake dawa gero guda nawa aka cinye ma Allah miliyoyi nawa na kuɗi Allah ya bayar aka kashe amma har yanzu abin da ke wajen Allah bai ragu ba wannan duk ikon Allah ne ka zo ka nemo shinkafa watakil mudu kaza za ka nemo ka shuka shi amma ya fitar maka da buhu kaza cikin ikon Allah wannan dai kasan dai ba inji ba ne ya sa shinkafan na ya ƙara yawa ba inji ba ne lokacin da ka zo ka shuka ka rufe shi yanzu kuma sai dai a koma a ce Allah ka ba mu damuna mai albarka yanzu dabarar ka ta ƙare dabarar ka ta kare yasa aka ce wani mai hikima ya zo gonarsa yana shuka gida saboda haka in ya zuba a cikin rami sai sa kasa sai ya take sai ce gaibu in ya sa a bakinsa ya tauna sai ce da dahir kenan eh kaga wanda ya sa a cikin kasa ya take kai gaibu ne wannan da ya tauna a bakinsa kuma shi ne dahir ko ba kuma ya taune shi to wannan kuma da yake shi ne gaibu to in ka bar ma Allah kuma ƙarshe kuma sai ka sha mamaki daga Allah bai bukatan a ciyar da shi Allah shine mai ciyarwa inna Allahu huwar razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine mai azurtawa ma abocin karfi tabbataccen karfi wa qaulihi ta'ala da fadin Allah da yace wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah yace hakika mun aika da manzo a cikin kowace al'umma dalilin zuwan manzon shine ku bauta ma Allah ku nisanci dagutu duk wani manzon da Allah ya aiko shi dalilin da yasa Allah ya turo shi shine ya ce a bauta ma Allah shi kaɗai a nisanci bautan ɗagutu ɗagutu shine duk wani abin bauta wanda ba Allah ba in aka bauta masa kuma ya yadda cewa ya cancanta a bauta masa to ya zama ɗagutu mai bautansa ya zama mai bautan ɗagutu amma in bai gamsu ba to mai bautansa ya zama mai bautan ɗagutu amma shi ba ɗagutu ba ne ina fatan muna fahimta kamar annabi isa kaga ana bauta masa ai amma bai yadda bauta mar ba mala'ika jibril akwai masu bauta masa bai yadda ba haka sauran mala'iku akwai masu bautan rana da wata duba su yadda bauta musu ba saboda duk bayin Allah ne ai Allah zai kira mala'iku su a karan kansu Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budu Allah ya ce ran da Allah zai tara duniya duka Allah zai kira mala'iku ya ce kai mala'iku ku zo waɗannan a duniya sun ce muku suka bauta mawa da gaske ne kai mala'ika jibrilu ka su bauta maka kai mala'ika israfil ka su kai malakul mauti ka su bauta maka qalu subhanaka anta waliyuna min dunihi yace ce tsarki ya tabbata gare ka kai ne majibincin mu ba su ba bal kanu ya'buduna aljin kariya suke ba mu suka bauta mawa ba mu aljanu suka bauta mawa aktsaruhum bihi mu'minun da yawa sun yi imani da aljanu ne ba mu ba mu ba mu san da wannan bautar ba Allah zai kira annabi Isa shi ma idh qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah Allah zai ce ma annabi mu Isa dan Maryama Allah zai ce da shi kai kai ne kace ma mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka a matsayin abin bauta kuma bayan Allah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq annabi Isa zai ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ai bai dacewa a gare ni in faɗi abin da na san ba da gaskiya akai in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗa ma Allah ai ka sani saboda ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke raina ban san abin da ke ranka ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibu zai ce ma qultu lahum illa ma amaltani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum iya abin da nace musu shine ku bauta ma Allah shi kadai ubangiji na ubangijinku shine abin da ka aike ni da shi zuwa gare shi kaga tabbacin wancan ayan wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut ashe duk manzo in yazo abin da yake gaya ma mutanen sa kenan har Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam waɗanda suka ce annabi Isa almasihu dan maryama Allah ne Allah ya ce sun kafirta وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم الله yace shi kuma annabi Isa abin da yace shine ya ku banu Isra'il bauta ma Allah ubangiji da ubangijin wanda suka ce annabi Isa dan Allah ne sun zama kafirai wanda suka ce annabi Isa Allah ne sun zama kafirai shi yasa saboda Allah ya tabbatar mana da annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane duk sanda ya tashi magana annabi Isa sai jingina shi zuwa ga mahaifiyansa sai ce Isa ibn Maryama al-Masih ibn Maryam saboda dai ya nuna mana fa annabi isan nan fa ba dan Allah bane dan wane ne sanna na maryama ne ba dan Allah bane shi daka wanda suka ce Allah uku ne annabi isa da nana maryama da Allah ko annabi isa da mala'ika jibrilu da Allah duka alloli ne Allah ya ce sun kafirta ina kuma ga wanda yake da aqidar cewa komai Allah ne ina ga wanda yake da wannan aqidar kaga mutanen mu suna ruduwa yanzu yanzu wanda ya ce Allah uku ne Allah ya kafirta shi wanda ya ce komai Allah ne shi kuma kace shi kafirin sai ya ce kana kafirta musulmai mai Allah uku kafiri mai komai Allah shi kuma musulmi to a kufarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur Allah ya ce su waɗannan kafiran zamanin kun sun fi waɗancan ne Allah ya ce musu kafirai su kuma waɗannan ba za a ce musu kafirai ba Allah ya ce waɗannan sun fi waɗancan ne ko kuma su suna da yarjejeniya ne da Allah cewa su za su tafi akan cewa komai Allah ne amma ba za ce musu kafirai ba to in dai mai aƙidar komai Allah ne musulmi ne to wallahi mai aƙidar Allah uku shi ma musulmi ne tunda dai ya yarda Allah Allah ne ya yadda dai allan allah ne amma ba ɗaya ba ne wannan shi ma ya tafi akan haka allan allah ne amma ba ɗaya ba ne komai kowa allah ne kai jama'a yaya wannan aƙidar yaushe hankali za ta ɗauki wannan cewa komai allah ne kowa allah ne yanzu tsakani da allah a ce a cikin gida a matsayinka na uba da 'ya'yanka a tara 'ya'yanka a ce ba wani uba ba wanda a gidan don kowa uba ne don allah ta yi wannan abin zai kama hankali wannan 'ya'yan fa haihuwansu kai ba a halittarsu ba amma in ɗanka zai ce kai ba ubana ba ne da ni da kai duka ɗaya muke za ka ji cewa hankalinka ya tashi balle allan da ya yi ka kuma ka ce wai da kai da allan duka ɗaya ne komai allah ne kuma wannan wai su ne musulmai wannan kuma wai wai an kafirta su wai sai a ce wai wai kana son raba kan musulmai abinda wai kamata mutane mu fahimta shine musulmi yana da kyau mu fahimci wannan daina sukar bidi'a da yan bidi'a da daina sukan shirka da mushrikai ba shine haɗin kan musulmai ba wannan sunan shi haɗin baki mana duk abinda aka yi kawai a yi shiru kar a yi suka amma haɗin kai shine mushiriki ya bar shirka dan bid'a ya bar bid'a a dawo a tsayu akan tauhidi da sunna wannan shine haɗin kai wannan shine haɗin kai amma ina kallon mushiriki yana shirka in yi shiru to wannan ba sunan shi haɗin kai ba wannan sunan shi haɗin baki yanzu kenan mun yi yarjejeniya in ya ga yana bautan Allah ɗaya ya yi shiru in na ga yana bautan Allah uku in shiru in na ga yana bautan komai Allah in shiru karin ce komai kowa kawai shiru a cigaba da tafiya akan haka to ina amfanin aiko manzanni ina amfanin aiko manzanni in Allah ya tada annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama don ya faɗa ma duniya cewa masu fahimtar Allah uku kafirai ne masu bautan gumaka 600 kafirai ne to yaushe kuma za a zo a ce komai Allah ne kuma a ce wannan kuma ai shiru ai an warware dalilin aiko manzan Allah ne an warware dalilin da yasa Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama abinda yake a musulunci shine abinda ba a so shine ba a so ka kama sunan mutum karar ka ce mishi kafiri sai in kafircin shi ya bayyana ko in dalili ya tabbata uzuri ya sa dole a kafirta shi saboda mutane su nisanci sharrinsa su guji sharrin shi dole a kafirta shi dole a zindikantar da shi ta wannan babu laifi akan haka amma a faɗi cewa mai bautan duwan wanda ba Allah ba kafiri ne wannan wajibi ne wannan wajibi ne so da yawan mutane hatta musamman ustazai masu wa'azi abinda suke ruduwa da shi shine mutum yana so ne ya tsaya akan boda yana leka nan yana leka nan yana so ahlus sunna su ce yin muna tare da shi yana so yan bid'a kar su soke shi wannan ai ƙarya ne ai ai ba zai yi ba ai in ka ga ɗan bidi'a bai soke ka ba bai sake baki a kanka ba bai shiga mutuncinka ba to ya nuna ba da gaske kake yi ba kenan ba da gaske kake yi ba kenan ya baje kolinsa na bidi'a da shirka ka zo ka tarwatsa kasuwan kuma ka ce ya ce Allah ya sa maka al'alla ya maka albarka ai ba zai yi ba ba zai taba yi ba bai ba zai yi ba yanzu misali shi wannan malamin da ya rubuta wannan littafin a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab malamin tauhidi daga jin sunan littafin Kitabut Tauhidi kasan inda ya tsaya biye mai yaban yan bidi'an da ya samu a zamaninsa ba zai rubuta ba ba zai rubuta ba so inda za ka ji da'awa zuwa ga tauhidi da sunna to dole ka yi haƙuri dole ka yi haƙuri za a soke ka za a zage ka wani ya rasa abin zage sai ya maka shalli wani ya maka ƙazafi wani ya kira imamu malik ya zage shi ya kira imamu shafi ya zage shi ya kira ibnu taimiyya ya zage shi har na ji wani cikin wayannan 'yan hayaniya masu kira zuwa ga bidi'a wai suna zaune su biyu suna wa'azi sai wani ya ce har ibnu taimiyya allah ya masa rahama sai ɗaya daga cikinsu mafi wautan kenan mafi rashin hankalin na san na ba da wannan adireshin kowa zai fahimce shi sai ya ce a ya karɓa lasifika sai ya ce na ji da aka ce allah ya ji kan ibnu taimiyya duk kuna kallona ya ce to ai ba don yin bakin ciki don hajji Allah ya ji kan ibn taymiya ba wai dama an kaji an ce Allah ya ji kan mutum to an san yayi ka tobara ne sai a ce Allah ya ji kan shi wai an san yayi ka tobara ne kenan wai ibn taymiya ya ka tobara ne yasa aka ce Allah ya ji kan shi to mu kuma sai mu ci zai mu ce da kai da danginku tunda ku ba ku yi ka tobara ba kada Allah ya ji kanku tunda ku ba ku yi ka tobara ba to ku kar Allah ya muku rahama mu ibnu taymiya yayi ka tobara Allah ya masa rahama imamu malik mun ji yayi ka tobara Allah ya mishi rahama Allah ya gafarta mishi mu ma mun yi ka tobara Allah ya mana rahama ku da ba ku yi ka tobara ba ku bukatar rahamar Allah kar Allah ya sa ku cikin rahamarsa wannan fi sabilillah ba rashin hankali bane wannan rashin hankali ne annabi da kansa yana ce Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn annabi da kansa yana ce Allah ina fatan rahamarka karka banni da dabaran kaina koda da kyaftawar ido annabi da kansa yana cewa Allah ina kwadayin rahamarka ina kwadayin kamun rahama ka ji kaina annabi da kansa fa amma wani mahaukaci ya ce wai ka yi ka tobara za a ce Allah ya maka rahama wal iyazu billah kenan shi ma annabi ya yi ka tobara subhanallah wannan ka ga rashin hankali ne Allah ya shirya mu da haka Allah ta'ala ya ce mun aika ma kowace al'umma da manzo kan cewa ku bauta ma Allah ku kuma nisanci bautan duk wani abin da ba Allah ba wa qawluhu ta'ala wa qawlihi ta'ala da fadin Allah da yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ya ce ubangijinka ya zantar da hukunci cewa kar ku bauta ma kowa in ba Allah ba sannan ku kyautata ma iyayen kaga har iyaye ma ba bauta musu ake ba kyautata musu ake Allah shine abin bauta wa qaulihi ta'ala da fadin Allah da yace wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an Allah yace ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa wajen bauta ku yi ibada ibada Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake fadi a cikin Kitabul Ubudiyya yace ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mali wal aqwali adh-dhahira wal batina ibada shine suna ne ga mamme wanda ya game duk abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na daga ayyuka ko maganganu wanda suke na fili da wanda suke a ɓoye da haka Allah ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an Allah ya ce ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa wajen bauta kar ku hada Allah da kowa wajen bauta wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah da yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku bihi shay'an Allah ya ce ka ce da su ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta a gare ku abinda Allah ya haramta muku shine kar ku bauta ma kowa in ba Allah ba ku bauta ma kowa ku bauta ma Allah shi kadai kar ku hada Allah da kowa wajen bauta Allah tushriku bihi shay'an kar ku hada Allah da komai shay'an ya shafi abu mai rai ya shafi marar rai duk wani wanda ake bauta masa ba Allah ba aikin banza ne mun yi bayani a satin da ya wuce qualities da suka tabbatar ma da Allah da cancantar bauta shi kaɗai da kuma wasu siffofi da duk wanda ya siffanta da su bai cancanta a bauta masa ba wani cikin sahabbai a lokacin kafin ya musulunta yana bautan gunki yana da ya'ya guda biyu sun musulunta wannan yaran sai suka ga wannan baban nasu kullum zai fita kasuwa zai ɗauko wannan gunkin ya sumbance shi ya roƙi albarka a wajensa haka in ya dawo zai fara kafin ya je wajen kowa sai ya fara bin wajen gunkin nan ya dawo a sami shi albarka da aka wata ranar sai suka ɗauki wannan gunkin ya suka je suka yadda shi akan bola babansu yana dawowa ya duba ina gunki ina gunki babu to yau Allah ya bata a wajen wa za a samu albarka kenan Allah ya bata da aka yaje yana bincike kawai sun ce shi akan bola ya ɗauko shi kakkaɗe masa jiki yana Allah kai haƙuri ban san wanda ya maka wannan aikin ba inda na ga wanda ya maka wannan aikin da sai na ɗauki mataki a kansa ya lallabe shi ya wanke shi ya koma ya ajiye shi ya kuma roƙi albarka a wajensa washe gari aka sake maimaita haka rana ta uku sai ya ɗauki takobi sai ya rataya ma wannan gunkin a kafaɗarsa ya ce ba mamaki wanda suke maka wannan aikin za su dawo lokacin na tafi kasuwa da haka duk wanda ya zo ga wannan gunkin ga wannan takwabin in zo in same shi an sare kansa da suka zo karo na uku sai suka zare takwabin suka ajiye a gefe suka ɗauko igiya suka je suka samu wani mushen kare suka kama kafar gunkin da kafan karen suka nannaye suka hada sai suka ɗauki da karen da gunkin sai suka jefa a cikin rijiyar da ake tara bola yana zuwa ya duba ga takwabi a nan amma ba allah ya zagaya ya zagaya yana cikin dube-dube sai ya hangi allansa a cikin rijiya tare da mushen kare sai ce ma'allan wai kai wani mutumin banza ne ka ana ta cutanka ana ta cutanka an baka takobi ka ɗauma kan kafansa kaƙi ka kasa ka ma cire takobin kayar yanzu ga ka tare da mushen kare a ciki ka anya ko kai allan gaskiya ne inda kai allan gaskiya ne ka tare ma kanka faɗa mana kafin ka tare mu ya ce kai jama'a ku nuna mun gidan annabi muhammadin jiyan musulunta wannan ba allan gaskiya ba ne ya ce wannan ba allan gaskiya ba ne allah ya ce innan ladina ta da'una min dunillah la yamlikuna lakum rizqan wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum wanda kuke bauta ma kuma bayan Allah in kun kira su ba sa ji walau sami'u mastajabu lakum in sun ji ma ba su iya amsawa ba za su iya amsawa ba da haka Allah ta'ala ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah tushriku bihi shay'an Abdullah bin Mas'ud yace qala Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu duk wanda yake so ya karanta wasiyar da annabi ya mata stamp da kansa falyaqra qawluhu ta'ala ya karanta fadin Allah da yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an ya karanta waɗannan ayoyi wasiyoyi guda goma na ƙarshen suratul an'am da Allah ya ce ka ce musu ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta a gare ku na farko shine kar ku hada shi da kowa wajen bauta ila qawlihi ta'ala har zuwa fadin Allah da yace wa anna hadha sirati mustaqiman Allah ya ce wannan ita ce hanya ta madaidaiciya bai kawo wasiyoyi guda goma kenan kaga wasiya ta farko da annabi ya mata stamp shine kar abauta ma Allah kar abauta ma kowa in ba Allah ba kar ku bauta ma Allah tare da wani zamu zo mu ji a gaba insha Allah har inda ake bautan wani baya halatta ka je ka bauta ma Allah a wajen waje ne keɓantacce da aka keɓance don bautan wani to bai halatta kai ka je ka yi bautan Allah a wajen ba wani ya zo ya ce ma annabi na yi alnayi bakance cewa zan yanka dabba a waje kaza annabi ya ce waje ne da kafurai suke yanka dabbobinsu aka ce a'a waje ne da kafurai suke yin idinsu celebration ɗinsu na shekara ko na wata ko na kaza aka ce a'a annabi ya ce ka je ka cika alkawarinka domin ba a cika alkawari akan sabon Allah da haka in ka yi alkawari ne za ka je ka yanka a wajen don kafurai suna yi za ka je ka yi yanka a wajen don kafirai suna wani abu na idinsu a wajen to wannan haramun ne da haka alkawarin ya tashi aiki Allah ya samu dace to waɗannan su ne ayoyin da malam ya kawo wannan fasali na farko za mu tsaya a kansu insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi daga kan hadisan da malam ya kawo insha Allah ta'ala har zuwa babi na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya tsare mu daga fadawa cikin shirka babba da karama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu ya tabbatar da mu akan tauhidi ya tsare mu daga shirka ya mana albarka baki daya wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم هوزة الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا وارحم جميع المسلمين اللهم ارحمنا وارحم جميع المسلمين واسترنا واستر جميع المسلمين واعف عنا واعف عن جميع المسلمين واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين